أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا همة الشيخ ادرنا بهذا المعبر والتالف بنزلة النادي الزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون muna godewa Allah tabaraka wa ta'ala a wanda cikin nemarsa da baiwansa da fallansa ya sake da wannan rana mai albarka ranar ɗaya ga watan hudu shekara dubu biyu da ashirin da biyu wanda daidai da ashirin da tara ga watan sha'aban shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku hijiran sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina za mu ci gaba da wannan karatu a cikin wannan sura ta surtu yunus kamar yadda aka fara jiya a wannan zawiya mai albarka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wato inda subtilafin laili wannan hari ku sani cikin sabawan dare da rana wato dare ya shiga rana rana ta shiga cikin dare a wani lokacin kaga dare ya fi yawa ya karu da awa uku wani lokacin kaga rana ya fi yawa to wannan abubuwan da suke fara sannan canjuwan dare da rana a ce dare ya zo ya tafi rana ya zo wato canjuwan dare da rana waɗannan abubuwa da suke faruwa wa ma kalakan lafi samawati da abin da Allah ta baraka wa ta'ala litta a cikin sammai na diga mala'iku da suke sama da rana da take sama da wata da yake sama wan nujum da taurari waɗanda suke sama duka waɗannan abubuwa wal art da kuma ƙasa da Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta da kuma haiwanat wato abin da yake cikin ƙasa abin da yake cikin ƙasa min alhaiwani na diga dabbobi dukkan waɗannan abubuwa waljibal da duwatsu manya-manyan manya-manyan duwatsu duka waɗannan abubuwa la'ayatin dalalatin ala kudratihi duk wannan ayoyi ne da suke nuna kudurar Allah tabaraka wa ta'ala amma li qaumin yattaqun ga mutane masu tsoron Allah idan mutum ya duba sai ga fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun a kowane abu akwai aya da yake nuna Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai ne dukkan waɗannan khalqu na Allah tabaraka wa ta'ala ayoyi ne na Allah tabaraka wa ta'ala abin da yake sama da abin da yake ƙasa da dare da rana duka ayoyi ne amma ga masu tsoron Allah idan mutum na da tsoron Allah sai ringa ganin cewa lallai wannan lamari ba zai yi kansa ba ba shi ya kansa ba dole akwai abin da yi shi shi yasa ake faɗan Imam Al-Ghazali ana danganta masa wannan kissa wata rana an shirya mukabala tsakaninsa da wasu wanda suke ainihin ganin babu Allah wato wanda suke cewa ne ce ba wani abu ma alifin Allah ba abin da yake komai sai ne ne kawai zamani ne yake komai sai ce musu akwai Allah sai aka shirya muƙabala aka ce rana kaza lokaci kaza za a haɗu da lokacin yayi to dama shi sai ya tsallako ruwa kafin ya zo sai ya hau jirgin ruwa ko ya hau kwale-kwale sannan ya zo inda za a yi muƙabalar to sai ya saba lokaci ya ƙara time akan yadda aka yi daidai suka fara cewa to ai gashi nan kana cewa musulunci akwai Allah gashi ka saba alƙawari baka cika lokaci ba ya ce a a masa afuwa ya taho sai ya samu ba jirgi a bakin wato ba kwale-kwale a bakin tekun da ya samu ba kwale-kwale sai ya ga bishiya wannan bishiyan sai ya ga ta faɗi ta tsaya kanta ta fidda kataki ta yi kwale-kwale sai ya hawo kwale-kwalen ya taho aka ce ya to ai wannan ƙaryar na kadai ita ya kamata yau a yi muƙabala a kai ba abin da aka ce za a yi muƙabala ba ya ce oh yanzu bishiya ba za ta iya saukowa ta fidda ta yi katako ta fidda ta yi kwale-kwale sai wannan duniyar ne komai da komai ya yi kansa ba wanda yi shi to daga nan famu ita lazi kafar da wannan ne sai ya kure sai suka gane cewa lallai bayan da za a yi in dai kwale-kwale ma ba zai yi kansa ba to sammai da kasai bayan da za a yi su yi kansu Allah ne tabaraka wa ta'ala like su tabaraka wa ta'ala إن الذين لا يرجون لقاءنا ولعنهم الحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا راضون إن الذين لا يرجون لقاءنا وردوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون Allah tabaraka wa ta'ala ya ce innal ladzina la yarjuna liqa'ana bil basi wanda ba sa kaunar gamuwa da Allah tabaraka wa ta'ala da tashi wanda suke garin tashi ba gaskiya bane wato in sun mutu shikenan ba tashin alkiyama da za a yi waɗannan mutane waradu bil hayatid duniya sun yadda da rayuwar duniya wato badalil akhirah suna yadda da rayuwar duniya suna ganin ita ce canji akan lahira wato sun yadda da ita suna ganin ta wadatar musu wal ma'annu biha sakanu ilaiha suka samu nitsuwa suka nitsu da duniya suna ganin duniya ta ishe su komai wallazina hum an ayatina wannan mutanen su ne wanda an dalailu ya da ta gafilun wanda suka rafkana ga barin ganin ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala ayatul kauniyya ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala suke cikin kaunu duk ba sa ganin waɗannan ayoyi sun rafkana suna ganin cewa mutum zai rayu ne kawai da zaran ya mutu zai dawo ƙasa shikenan labarinsa ya wuce sai wani kuma da za a haifa to Allah tabaraka wa ta'ala ce sun rafkana ainihin gabari ba sa inkarin ainihin mutuwa tunda suna ganin ana mutuwa amma abin da suke yi suna inkarin tashi ne sai suka rafkana da ainihin gane cewa Allah tabaraka wa ta'ala zai tada mutane kamar yadda ya fare su a farkon lamari haka za a tada kowa da kowa ula'ika ma babu munnar bima kanu yaksibun waɗannan mutane kafirai da suke ainihin musun tashin alkiyama to ma babu munnar makoman su dai wato ita ce wuta bima kanu yaksibun min ash-shirki wal ma'asi saboda abin da suke aikatawa na da Allah tabaraka wa ta'ala da wani na shirka da sabo da ake yi waɗannan sabo da suke na sabawa Allah tabaraka wa ta'ala da shirka shi zai kai su zuwa wuta dama wuta ba a yi ta don musulmi ba ba yi ta don mumini ba an yi ta ne ga duk wanda ya cewa Allah tabaraka wa ta'ala wato ya haɗa Allah da wani shirka to shikenan sai a sa shi sannan ko kuma mutum yayi sabo ya saba wa Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ce ga yanda zaka yi kace ba zaka yi ba ko kuma ka bar kaza Allah ya ce ka bar kaza kace ba zaka bari ba to shikenan sai a kai mutum wannan wurin a horar da shi saboda abin da yake aikatawa na saba wa Allah tabaraka wa ta'ala
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم
Allah tabaraka wa ta'ala dama haka yake Qur'ani bashir ne nazir ne yayi gargadi ya faɗi wuta da makoman wanda suka kafircewa Allah tabaraka wa ta'ala da wanda suka saba wa Allah to sai Allah ya ce innal ladzina amanu waɗanda kuma suka yi imani wa amilus salihati suka aikata ayyuka na gargare to waɗannan kam yadihim rabbuhum bi imanihim dalilin wannan imanin nasu Allah tabaraka wa ta'ala zai shiryar da su zuwa ga aljanna wannan imani sai ta jawo su shiga aljanna ko bayan sun samu imani sai Allah tabaraka wa ta'ala ya shiryar da su zuwa ga samun su samu isani samu ma'rifa sannan wannan imanin nasu zai zama haske gare su wurin tafiya aljanna zai nuna musu hanyar tafiya aljanna Allah sai ya shiryar da su da imani a zuwa ainihin aljanna aljanna wanda ta jiri min tatil anhar wanda koramai suke gudana a karkashin ta anharun min ma'in ghairi asidin akwai ainihin ruwa wanda ba gurbatacce ba min labanin da mai tagayyar damu akwai na nono madara wanda ainihin ɗanɗanonsa bai jirkita ba da da kuma anharun min asalin musaffa akwai korama na zuma tatacciya wa anharun min khamrin lazzatin lisharibin sannan akwai korama ta giya wacce take da daɗi ga masu sha duk waɗannan abubuwa suna gudana cikin ainihin aljanna a sannan fi jannatin na'im za su samu wannan cikin aljanna wacce take da ni'ima ni'imomin Allah tabaraka wa ta'ala mabambanta da Allah ta hada cikin aljanna ma la ainurat abinda ido bai taba gani ba wala uzunun samiat kunne bai taba jin labarin irin wannan ni'imomi ba wala qadar ala qalbi basharin wato zuciyan wani bai taba tuna wannan ni'ima da take cikin aljanna ba saboda girman abin da Allah tabaraka wa ta'ala da mu'minai wanda suka yi biyayya wa Allah tabaraka wa ta'ala na'am دعواهم فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين a dawawun fiha wato imamu khazin ya kawo cikin tafsirin sa kan wannan tafsirin wannan aya dawahun fiha wato yaren da ke tsakanin yace abin da ke tsakanin su yan aljanna yaren da ke tsakanin su da hudam masu musu hidima cikin aljanna shine a dawahun fiha subhanaka allahumma wato abin da yake da'awarsu a ciki abin da suke addu'a ko kira a cikin aljanna shine ce subhanaka allahumma duk abin da suke nema idan sun ce subhanaka allahumma Allah tabaraka wa ta'ala sai ya sa a kawo musu wato ma'ida a kawo musu wani kabaki Ah, Imam Khazin ya ce wannan kabakin kowane kabaki milin fi milin yawan ainihin tire da aka kawo musu abincin ya kai mil biyu fadinsa za a samu launi launi na abinci kala dubu saba'in a ciki wato alwan za a samu plate dubu saba'in da aka daddora a cikin wannan tire da aka kawo sannan launi alwanul mu- alwanul muktalifa akwai launin abinci mabambanta da za a kawo musu to saboda idan suna so sun yi sha'aban wani abinci suna so a kawo sai ce subhanaka allahumma da zarar sun ce subhanaka allahumma to za a kawo musu wannan abin da suke bukata da nau'i nau'i na abinci da yake cikin aljanna wa tahiyatum wa tahiyyatuhum fiha fima bainahum abin da yake gaisuwa tsakanin su kuma ah, salamun salamun wato kowa ya kaɗu da shi salamun salamun shine rayuwar yan aljanna idan sun zo za su gaisa da yan uwansu ce salamun idan sun zo sun ziyarci sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam ce salamun karshe dai Allah tabaraka taala shi kansa idan ya ziyarce su sai ce salamun qaulan min rabbir rahim wannan salamun gaisuwa ne daga Allah tabaraka wa ta'ala haka za su rayu cikin salama Sheikh Abdullahi Jejiba radiyallahu ta'ala anhu yana cewa ai abin da yafi komai dadi aljanna shine wa nazana ma fi suduri min gillin an cire abin da yake cikin ainihin zuciya na kofa kowa zai haɗu dan uwansa ala surrin mutaqabilin kowa zai haɗu dan uwansa yana cikin farin ciki yana murna yana fuskantar dan uwansa cikin farin ciki da murna babu gaba da juna ba kiyayya ba kyashi bakka jin wani kaikayi tsakaninka da wani a cikin aljanna yace to wannan shi yafi komai daɗi to saboda haka yan aljanna kowa suka da shi za su ringa salamun salamun wa akhiru da'wa wa alhamdulillahi rabbil alamin karshe kuma ba sun samu waɗannan nimomi imam qasim yace idan an kawo musu wannan abuwa suka yi amfani da shi idan ya wadata suna so a dauke sai ce alhamdulillahi rabbil alamin duk waɗannan filet da aka kawo wanda yake dauke da wato tire da aka kawo na abinci da yake dauke da filet dubu saba'in din nan idan sun ce alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah ya sa a dauke waɗannan abubuwa gaba daya a bar su kuma haka lokacin da suka ji sha'awan wani abu sai ce subhanakallahumma suna faɗa haka sai a ƙara kawo musu wannan abubuwa su ringa ainihin samun nemomi abubuwan da suke cikin aljanna Allah sanya mu daga ciki وَلَعَبُّ اللَّهُ مِنَّا بِشَرَّةٍ لَهُمْ بِخَيْرٍ أَدْنَى إِلَيْهِمْ أَجَلِهِمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا مَهْوَانِينَ a wala yajjilillahu lin-nasi sharra sijalihim bil khair da Allah tabaraka wa ta'ala zai gaggautawa mutane sharrin da suke ta ainihin kira Allah ya kawo musu sharri nan ma malaman tafsiri sun yi mangano masu yawa daga cikin shi tafsirul khazin yace ai wato yanda mutane wani abu ya faru su yi ta addu'a mummuna a kansu da kan 'ya'yansu, da Allah tabaraka wa ta'ala zai zai ainihin gaggauta ya aikata musu wannan abin da suka faɗa na mummuna ko yaron su ya bata musu rai kai kan Allah yayi kaza da kai Allah kaza kaza to da Allah tabaraka zai amsa wannan wato ko abin da kafirai suke aikatawa istijalil mushrikin al'azab kan istijalihim bil khairi yanda kafirai suke ainihin gaggawa Allah ya kawo azaban mana kana ce mana akwai azaba kaza to a kawo azaban itina bil azabi ka kawo mana azaban mu gani inda gaske ne to Allah tabaraka wa ta'ala zai biye musu duk abin da suke gaggawa Allah ya kawo nan Allah ya kawo shi kamar yadda suke roƙon Allah ya kawo alkhairi to laqudi alayhim ajaluhum ai da Allah tabaraka wa ta'ala ya halakar da su da ajalin su ya riske su ai bi an yuhlikum walakin yumahiluhum Allah da ya halakar da su sai dai Allah yana musu jinkiri ne Allah yana jinkiri ne yumahilun wala yumal alaihim Allah yana jinkirta musu ne amma ba ya kyale su bane a kada musu kamar yadda ake wa ragon laiha ne duk abin da aka samo shi za a kawo wa duk abin da aka samo sauran dabbobi suna gani kamar an fi son su a kansu ba za su gane haka ba sai an sauko idin laiha za su gane cewa a wannan wato ana ana masa ainihin talala ne duk abin da ake tara masa ana jira ya haɗa maiko ne saboda a yanka shi to dukkan kafiri da Allah tabaraka wa ta'ala yana gaggauta Allah ya kawo masa sharri Allah yana jinkirta masa sai ran da ya kama shi Allah tabaraka wa ta'ala ya kama su to nan kan ba za su kubuce ba wa kamun Allah saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ce fa nazarul lazina la yarjun liqana za mu bar waɗanda wato suka bar ainihin basa kaunar gamuwa da Allah tabaraka wa ta'ala wato za a gansu fit duguyani ya mahun a cikin ƙetaren iyaka da suke lamarin Allah tabaraka wa ta'ala suke mutahayyirin suke rudewa suna kai kawo a cikin wannan saboda ba san me lamarin Allah tabaraka wa ta'ala ba shi Allah ba wanda zai tsere masa ba inda zaka ce ka ce wannan wurin ka je ka tsere wa Allah ka ka buya gare shi to shikenan duk abin da suke ka bar su za su ainihin zuwa wa inna rabbika labil misad inna rabbaka labil misad Allah tabaraka wa ta'ala yana nan madakata duk abin da suka yi za su zo su samu Allah tabaraka wa ta'ala yana nan yana jiran su tabaraka wa ta'ala
وإذا مس الإنسان الضر دعانا بجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مصلح كذلك زين للمسلمين ما كانوا يعملون Allah tabaraka wa ta'ala ce yadda lamarin wayannan kafure yake wai za masal insanu al kafiru durra yayin da wani abu na cuta na rashin lafiya ko wani hali na marar daɗi ya shafi wayannan kafurai al maradu cuta wato rashin lafiya da yana li janibi mufajiyan lokacin yana kwance zai ringa cewa Allah Allah Allah ka bani lafiya haka ainihin shi ma mumini idan lamari Allah ya taba shi kadan sai ya koma ga Allah kaga yana roƙon Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya masa kaza Allah Allah ka bani lafiya to lokacin da au qa'idan au qa'iman yana kwance ne ko yana zaune ko yana tsaye zai ringa aifi kulli halin a kowane lokaci zai ringa roƙon Allah tabaraka ta'ala Allah ya bashi lafiya Allah ce falan ma kashafna anhu durrahu yayin da Allah tabaraka ta'ala ya yaye masa wannan cuta da ta dame shi marra ala kufri sai ya ci gaba kan wannan kafircin nasa ya doge a kai ba zai dawo ba ka allam ka annahu lam yadna la durrin masau kamar ma da jiya ba shine ciwo ya shafa yake ta roƙon yana cewa Allah Allah ba ba kamar shi ne typhoid ta buge shi ya ji zazzabi ya fara komawa ga Allah tabaraka wa ta'ala ba a ya manta da wannan yanzu yana ji yana dagawa a Allah ya tabaraka wa ta'ala ce to kazalika kama zuyina lahum du'a inda durri wal iradi inda raqa kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala kayata musu su ringa addu'a lokacin da ainihin cuta ta sauka musu su roki Allah Allah ka yaye mana Allah idan ka yaye mana za mu koma mu bi ka su ringa addu'a ko su koma ga Allah tabaraka wa ta'ala saboda sun ga hali na shirin komawa ga Allah to kamar kuma da kau da kai barin lamarin Allah tabaraka wa ta'ala da bijirewa umarnin Allah lokacin da suka gansu cikin raha a cikin sauki kamar yadda suke waɗannan abubuwa dama kuma shi lamarin mumini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifuka fi shidda ka san da lamarin Allah tabaraka wa ta'ala a cikin raha lokacin da yake cikin sauki da ni'ima komai yana tafiya yadda yake so normal to ka tuna da Allah tabaraka wa ta'ala kai ainihin aiki na alkhairi da abin da kake samu sannan ka yi biyayya wa Allah tabaraka wa ta'ala lokacin da ka shiga shidda kunci da rashin lafiya da wahala Allah tabaraka wa ta'ala lamarinsa to shi ma Allah zai san da kai wato zai sa zaka samu lutufi zaka samu dafawa na Allah tabaraka wa ta'ala saboda lokacin da kai ma ka ainihin kake cikin raha ka tuna da Allah tabaraka wa ta'ala to amma su sai suka kauda kai idan sun shiga cikin yanayi na rashin lafiya sai su roki Allah tabaraka wa ta'ala idan kuma Allah tabaraka ta'ala ya yi musu sun samu sauki sai su manta da Allah tabaraka ta'ala Allah ce to kamar nan dai kamar yadda aka ayata musu wannan aikin nasu zuyyina lil musrifina al mushrikina ma kanu ya'malun haka Allah tabaraka wa ta'ala ya kayata wa mushrikai abin da suke aikatawa ayyuka da suke na ainihin sharri Allah tabaraka wa ta'ala ya kayata musu ya zamanto suna ganin duk abin da suke yi abu ne mai kyau wato a lamarin nasu ya zamanto ya lalace gaba daya na'am Allah tabaraka wa ta'ala ya ce "Laqad ahlaknal qurun ay al-umam Allah ya ce hakika mun halakar da karnonin da suka gabata wato mun halakar da al'ummatai na zamanin da suka gabata min qablikum tun kafin zuwan ku Qurayshawa ko mushrikan Makka tun kafin zuwan ku an halakar da mutanen Annabi Salihu an halakar da mutanen Annabi Hudu an halakar da mutanen Annabi ainihin Musa alayhi salam dukkan al'ummatai da suka gabata an halakar da ainihin al'umma mabambanta me yasa aka halakar da su lamma zalamu yayin da suka yi kafurci saboda inna shirka la zulmun azim shi kafurci babban zalunci ne Allah tabaraka wa ta'ala ya halakar da su ne lokacin da suka yi kafurci wa ja'alhum rusulun bil bayyinat annabawan su manzannin su sun zo musu da ainihin hujjoji wato wanda suke nuna kare ta kan Allah tabaraka wa ta'ala wa ma kanu li yu'minu su kasance sun yi imani ba kazalika kama alagna ulaika kamar inda Allah tabaraka wa ta'ala ce kamar inda muka halakar da waɗannan al'umma da suka gabata saboda butulcewa Allah tabaraka wata'ala najzi qaumal mujrimin haka za mu saka wa muzane wanda suke masu ketar iyaka mujrimai masu laifi ainu likum aidan su ma haka za mu halakar da su kamar inda aka halakar da wadancan abubuwan mutanen da suka gabata amma dai shi lamarin Allah ma kana Allah yu'azibuhum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azibuhum wa hum yastaghfirun Allah tabaraka wata'ala ba zai musu azaba ba muddin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin su sannan Allah ba za mu ba zai musu azaba ba matikar suna istighfari suna neman gafara wurin Allah tabaraka wa ta'ala wannan amana guda biyu Allah ya ba wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zaran manzo Allah baya cikin su sannan suka zama to ba sa istighfari to Allah zai sauko musu da wannan azaba da suke nema ta zo musu Allah sai ya halakar da su gaba daya ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون Allah tabaraka ta'ala ce to bayan waɗannan mutane an halakar da su al'umma da al'ummatai da suka gabata summa ja'alnakum ya ala makka khalaif jam'u khalifatin sannan ku mutanen makka sai muka sanya ku zamanto khalifofi dama ai na farkon ma Allah tabaraka ta'ala ce inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sanya halifa na a doron kasa to tunda an sanya shi halifa in ya tafi yayansa su ne halifofi yayan idan suka tafi wanda suka zo bayan su ne halifofi hakanan za a ringa meyewa halifofi har dai akwai halifan ainihi din shine sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shehu yana faɗa a cikin ainihin magana na ma'arifa yake cewa wannan khilafan abu ne mai nauyi kwarai da gaske duk wanda aka ce masa khalifa to sabar nauyin abun ma ko sunansa ba zai iya haduwa ba sunan zai wargaje annabi adam alaihi salam Allah tabaraka ta'ala ce inni ja'ilun fil ardi khalifa Allah zai sanya halifa zai sanya shi halifa a doron ƙasa to saboda Allah ya ce mai zai sanya shi halifa sai ya zama sunansa Adamu alif daban dalun daban mimun daban ba harafin da dan uwansa saboda nauyin halifanci ya Dawud inna ja'alna khalifatan fil ard annabi Dawud Allah ya ce masa ya Dawud na sanya ka halifa a doron ƙasa to shi ma sai ya zama to sunansa ba zai iya haduwa ba dalun daban wawun daban wawun daban dalun ma daban alif ce ma daban to zai zama sunan harufan gaba daya sai ce amma ga wani kuma ya zama halifan amma sunansa yana haɗe saboda ainihin ya iya ɗauka a waha'in na hazal hibba gaibu ilahina wa kalbun rawar za ta fi ita jallati to saboda haka sai ya zama to ya ɗauki wannan abubuwa gaba da ya ɗauki halifancin to haka nan halifa Allah yana sanya masu meyewa na zahiri a to fil ardi a doron ƙasa min barihim bayan waɗannan sun tafi to kuma ku zo ku meye su a baya saboda menene linan zura kai ba ta amalon saboda Allah tabaraka wa ta'amalun saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana wa mutane ba shi zai gani shi kan ya sani dama ya san awwal lamri ya san akhiru saboda khabir ne in an ce khabir Allah yana da khibra yana da experience ya san abin da zai faru a farkon lamari ya san ƙarshen sa to amma saboda ya bayyana wa mutane duniya ya ku kuma za ku aikata za ku aikata yadda waɗannan mutane suka aikata ne ku kafircewa Allah tabaraka wa ta'ala kuma Allah ya musu yanda Allah ya muku yanda ya musu ko kuma za ku yi biyayya wa Allah tabaraka wa ta'ala ne ku samu sakamako mai kyau wurin Allah tabaraka wa ta'ala saboda kun bi umarninsa kun hannu da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hana
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو نشكر قل ما كان لي أن أبدل من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عذاب ربي عذاب يوم عظيم
Allah tabaraka wa ta'ala ya ga allazin la yarjul iqana waɗannan kafurai wanda ba sa fata ba sa kaunan gamuwa da Allah tabaraka wa ta'ala ran tashin kiyama wanda suke ganin tashin kiyama ma ba gaskiya bane suna cewa ijna bi qur'anin gairi hada ya rasulullah ka zo mana da wani qur'ani amma ba wannan qur'anin da ake karantawa ba a za mu a zo musu da wani qur'ani wannan qur'anin allazi yusabbu aliyatina ka zo mana da wani qur'ani wanda baya zagin allolinmu ai wannan qur'anin yana cewa Allah shi ɗaya ne allolinsu ba kuma kansu ba su da amfani a zo a bi Allah tabaraka wata'ala suna bauta ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum abinda ba zai amfane su ba idan sun bauta masa idan suka ce ba za su bauta masa ba ba zai cutar da su ba saboda shi gunki abu ne wanda kai kai shi shi yasa wata rana ɗaya daga cikin sahabbai an yi sallah sai yake murmushi yake aka tambaye shi me ya faru sai Allah yana tuna irin bata na jahilci ja- jahiliya lokacin da ake cikin kafirci kowa yana da Allahnsa wato yana da gunkinsa da yake bauta akwai babban gunki wanda ake ajiyewa a gida wannan na gida ne akwai gumaka da aka ajiye a cikin ɗakin kaba ɗari uku da sittin wanda ake bautawa sannan akwai kuma kowa na da ƙaramin allansa kamar yadda yake rike waya kana yawo da shi to za ka rike ƙaramin allanka kana yawo da shi kana ganin duk inda wani abu ya tashi zai taimake ka to su yana rike da irin wannan allah nasa da yake yawo da shi wannan gunki nasa to ya yi shi na dibino ne sai ya yi tafiya da ya tafiya sai ya shiga yanayi na yunwa sai ce to fa allah ga shi halin da nake ciki ba abinci ko ba za ka iya kawo min abinci ba saboda haka kai haƙuri bari in guzure hannunka in yi amfani da shi in ci tun da dama Allah na dubino ne in na ci in na koma gida sai in samu wani hannun in ƙara niyar maka sai cire hannun Allah wato hannun gunkinsa shi kenan aka ci gaba da tafiya ba ƙara samun abinci ba ya ƙara ba gunkinsa haƙuri Allahnsa ya ƙara cire ɗaya hannun kan dai tafiya ta ƙare ya cinye Allah gaba ɗaya to sai ya dawo yake ta ainihin cewa ya cinye Allah sai ya ƙara yin wani Allah daban ya ce to wannan duka bata ne na kafirci idan kafirci ya zo mutum sai ya zama to inhum illa kala na ambalin wadal sabila wato suna nan kamar dabbobi ne a abalin wadal sun fi dabbobin ma bata sai mutum ya zama to ya bata ba zai gane shiriya ba sai zama to yana yin abubuwa sai diga baya ma ya gane cewa ya aka yi haka ya faru to da shiriya ya zo sai yake tunawa abin da yi a lokacin kamar an kife shi ne saboda Allah ya ce ka taman la wala qulubihim wala sami wala absari Allah ya kife zukatansu ya kife jinsu saboda ai law kunna nasma wa naqilu ma kunna fi azabi sayr da suna ji kuma suna da hankali da za su zamanto cikin wuta ba a suna ji amma ba irin jin da mumini zai yi ba bas sa sama qabulin wa taqab wato sima qabulin bas sa ji na karba wata yazin da wazantuwa sannan kuma bas sa ji na hankaltuwa la yaqilun ba sa hankaltuwa da abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa to saboda haka sai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ainihin zo musu da wani Qur'ani ba irin wannan Qur'anin da yake zagin allolin su ba aw badilhu min tilga'i nafsik ko kuma a, idan Allah ya sauko ma da wannan alqur'ani ka canja shi mana sai ka canja abin da ya faɗi na zagin gumakan mu sai ka canja sai ka yi gumakan mu ka canja shi ta bangaren kanka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kul Allah ya ce masa kul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi ya rasulullah ka gaya musu ai ba zai yiwu ba ba yadda lamarin ba na bane ba zai yiwu in canja alqur'ani ta bangaren kaina ba shi yasa mutanen anbakiya andakiya wani gari ne wanda annabi Musa da Khadir suka nemi sauka a wannan gari yanzu yana cikin kasar Turkiya Allah tabaraka wa ta'ala ya ga mana kissar su a cikin suratul kafi fandalaka ta idza ta al-qaryati sarama alaha فبين يضيفهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض a faqamuhu wannan kissa annabi Musa alaihi salam da Khadir da suka zo suka nemi su sauke su sai suka ce ba za su ba su diyafa ba za su sauke su ba to waɗannan mutane gashi ana karantawa har yau kuma garin su yayi sai suka zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuɗi masu yawa suka ce ya rasulullah muna so a canja wani abu kaɗan a cikin alkur'ani sai mu ba da wannan kuɗi ce menene ya faru yace ai an dakiya garin su Allah ya faɗi cewa annabi Musa da Khadir sun zo fa abaw an yudayyifuhuma sun ki su ba su gara su sauke su sun sun yi baki sun ki su karbi wannan baki Allah tabaraka taala tona musu asiri to saboda haka a canja fa abaw din na sa fa aradu an yudayyifuhuma sai suka so su ba su ba su ainihin bakun su karbe su su ba su masauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai ba ni bane mai lamarin ba zan iya canja komai ba a cikin alkur'ani a ina tabi illa ma yuha ilayya ba abin da nake bi ai ma attabi indi ma na ma ba abin da nake bi sai abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya mini wayi ni ma ai bawa ne na Allah tabaraka wa ta'ala inni akhafu ina zaitu fardan wato ina tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ina tsoron ina saba wa Allah tabaraka wa ta'ala a kaddarawa malaman tafsiri suna kaddara suna sa fardan a kaddare za a ce zan saba wa Allah tabaraka wa ta'ala ina tsoron azaba yawmin azim azaba rana mai tsanani shine ran tashin kiyama to ma shi kan masu ne Allah tabaraka taala ya kare shi amma saboda a nuna wanda zai shigar da wani abu na canji a cikin alqur'ani Allah tabaraka taala shi yana nazzala zikira wa inna lahu lahafizin Allah tabaraka taala shi ya saukar da alqur'ani kuma shi zai kare shi ba wanda ya canja wani abu a ciki ko manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam yace a shi yana bin abin da Allah ya masa wahayi ne ba zai iya canja wani abu na cikin alkur'ani ba a karan kansa kuma da zai canja yana tsoron lamarin Allah tabaraka wa ta'ala
لقد لبثت فيكم عمرا من قبل
ka gaya musu ya rasulullah law sha Allah ma talautuhu alaikum ai da Allah ya ga dama da Allah ya so wannan qur'ani ban karanta shi akan ku ba kuma Allah tabaraka taala bai sanar da ku da lamarin qur'anin gaba daya ba Allah ne ya so ya sanar da ku ai tun da can faqad labistu fikum umran sinina arba'in na zauna cikin ku har shekara arba'in tun kafin a aiko ni ina cikin ku shekara arba'in din nan ban taba karanta muku wani abu na Qur'ani ba kai ba kuma taba gani na ina karatu ko rubutu ba ba san ni da zuwa in yi karatu ko in yi rubutu ba shi yasa ya zama to nabiyul ummi sallallahu alaihi wasallam annabi ne ummi shi a wurin sa in kace nabiyul ummi wanda bai koyi karatu a wurin wani ba bai koyi rubutu a wurin wani ba to yabo ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma in ka ga wani ummi wanda bai koyi karatu da rubutu a wurin wani in ba wurin Allah tabaraka wa ta'ala ba to shikenan in wani ne ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zaki ne amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yabo ne yace to ai shekara 40 da na zauna a cikin ku ban taba ce muku ga kaza Qur'ani ba tun kafin can min kable tun kafin in gaya muku la hadithukum bi shay'in ba wani abu da na gaya muku afala taqilun yanzu ba za ku hankalta ba annahu laysa min qibali ku gane cewa wannan Qur'ani ba fa daga wuri na yake ba ba ni na kirkiro shi ba ba ni na kawo shi ba a Allah ne tabaraka wa ta'ala min wahayi yace in gaya muku waɗannan abubuwa idan kun bi kun tsira idan ba ku bi ba shikenan kuma kun fada cikin azaba Allah ya tsare mu فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to ai inda lamarin yake wa man azlamu ai la ahadan azlam ba wani wanda ya fi zalunci man iftara ala Allah kaziban kamar wadda ya danganta wa Allah ƙarya bi nisbati shariki ilayhi da danganta wa Allah abokin tarayya a duk duniya ba zalimin da ya fi zalunci kamar wanda ya shirka saboda inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci ne mai girma to ba wani wanda ya fi zalunci kamar wanda ya dangana wa Allah tabaraka wa ta'ala abokin tarayya ya shirka aw kazzaba bi ayati ko ya ainihin karyata ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya saukar da kaza yace a ƙarya ne ko Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko annabi ayan Allah ne shi ma yace ƙarya ne duk wanda ya haka innahu la yuflihul mujrimun to mujrimai duk wanda suke karyata Allah su karyata ayoyin Allah ba za su rabauta ba su ne almushrikuna mushrikai ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا يعلمون يظنون هؤلاء دعاؤنا عند الله قل أتنبئهم الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون
Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ya'budu min dunillahi waɗannan kafirai suna bautawa wani Allah tabaraka wa ta'ala ay ghayruhu ghayrullahi ay wani Allah tabaraka wa ta'ala abinda suke bautawa waɗannan gumaka ma la yadurruhum in ah, in lam ya'buduhu wannan gumaka idan da ba su bauta gumakan ma gumakan ba su da cutar wanda za su musu a idan suka ce ba za su bauta gumakan ba gumakan ba su da azaba da za su musu azaba da ba su bauta musu ba wala yanfa'uhum wala yanfa'uhum sannan kuma wannan gumaka idan suka bauta musu ma ba su da amfani da za su musu wato ba su da aljanna za su saka musu da wannan in abaduhu idan suka bauta wannan gumaka to ba su da wani sakayya gumaka da za su saka musu wa yaquluna haula shifauna suna gaya wa Allah tabaraka wa suna gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan gumaka za su nema mana ceto inda Allah wurin Allah su kananan alloli ne su ne za mu kama kafa da su su kai mu ainihin su mana ceto wurin babban Allah Allah ya ce qul atunabbi'una Allah bi- tunabbi'una Allah bima la ya'lamu in za ku bawa Allah tabaraka wa ta'ala tukhbiruna bima la ya'lam za ku bawa Allah labarin abin da bai sani ba fis samawati wala fil ardi a sama ko a ƙasa ce ga wani abu za ku bawa Allah labari bai san da shi ba akwai wasu mutane ko akwai wasu gumaka wanda za su nema wani ceto a wurin Allah Allah bai san da su ba ku ne za ku bawa Allah labari Allah ce ba ba zai yi haka ba subhanahu wa ta'ala amma yashirkun sarki ya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗaukaka daga abin da suke yi shirka da shi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah baya da abokin tarayya gare shi duk abin da suke na shirka ƙarya ce suke kagowa suke danganawa Allah tabaraka wa ta'ala kuma zai ainihin musu azaba akan wannan abin da suke na shirka
وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما هم يختلفون
a Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to ai yanda lamarin yake wa ma kana nasu illa ummatan wahida ai dukkan mutane ma ba su duka al'umma ne guda daya dukkan mutane tun daga farkon duniya har zuwa yanzu ummatan wahida ala dinin wahidin huwa islam suna kan addini ne guda daya shine addinin musulunci min ladun adam ila nuh tun zamanin annabi adam alaihi salam har zuwa annabi nuhu alaihi salam har dai zuwa sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam duka Allah ɗaya ne abinda suke kira suna kan milla ne guda ɗaya amma waɗannan kafirai faktalafu sun saba akan wannan biyan tabbata ba'du wa kafara ba'd wasu sun tabbata akan wannan kan addini guda ɗaya addinin musulunci duka addinin duk sun zo da aqida guda ɗaya suke la ilaha illallah dukkan annaba abin da suka zo da shi kenan walau la kalimatun sabaqat min rabbik ba don dai alkawari ya gabana daga ubangijinka ba bitakir jaza ila yawmil qiyama akan cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya jinkirta musu sakamakonsu irin tashin kiyama ba don wannan abin da Allah alkawari kalmar ta gabana daga wurin Allah tabaraka wa ta'ala ba da gudiya bainahum fi ma kanu fi yaktarifun da Allah tabaraka wa ta'ala halakar da su kan abin da suke sabani akai da ya nuna cewa ya bayyana wa duniya wanda duk ya bauta wa wani Allah tabaraka wa ta'ala halaka- Allah ya halakar da shi ya sauko masa da azaba tun a duniya amma Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya alkawari kalmatun sabaqat min rabbik kalma ta riga ta gabata daga wurin ubangijinka cewa za a musu sakamako ne a lahira sai sun zo lahira idan ba su tuba ba suka mutu akan wannan shirkan to shikenan lamarin su ya lalace gaba daya Allah zai musu azaba kuma azaban da'im na har abada saboda sun mutu suna kafirci ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله من إني معكم من المنتهين Allah tabaraka wa ta'ala ya ce waɗannan kafirai na Makka wa yaquluna suna fada ahla makkata wato kafirai wanda suke cikin Makka suna cewa laula unzila alaihi ayatun min rabbih me yasa ba saukar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata mu'jiza daga wurin ubangijinsa ba kama li kana lil anbiya min naqati wal asa wal yat kama yanda annabawan da suka gabata kama annabi ainihin salih yake da ainihin taguwa suka ai mutane suka nemi dutse fa'a ta haifi taguwa ta haifi taguwa ita ma taguwan ta yi naƙuda ta haifi ɗa sannan kuma suka ce ba za su yi imani ba sai wannan taguwa ta ringa bin su kofar gida gida kowa ta zo kofar gidansa ya tatsi nono iyayen da yake so ta wuce haka sannan su yi imani to Allah kuma ya musu haka amma hakan duk bai sa suka yi imani ba ko kuma Allah ya sauko masa da shi ma manzo Allah taguwa irin na Annabi Salih ko kuma a bashi yadun hannu irin na Annabi Musa alaihi salam wanda idan ya sa shi aka ya dago sai ga yana haske kamar rana ko kuma a bashi asa kamar asa Musa sanda irin ta annabi Musa alayhi salam wanda in ya daki dutse falfajar minhu izna tashara aina sai gashi an samu ainihin idaniyar ruwa sun fito goma sha biyu ko kuma a daki ruwa wato ainihin ya rabe a samu hanyar wucewa ko kuma ta zama dai sandan tana da ayyuka mabambanta tawakku alaiha wa ushbiha ala ganmi walibiya ma'arif al-ukhra ya a bashi dai wani mujiza wanda za su gani a fili ba irin qur'ani da ake karanta ba faƙul ka gaya musu ya rasulullah inna mal ghaibu wannan abun ma gaba lillahi abunda duk ya buya abunda yake gaibi na Allah ne tabaraka wataala fantaziru ku saurara fa inni ma'akum minal muntazirin liman tare da ku tare da masu saurarawa ku saurara idan dai aka saukar muku da aya irin yadda aka saukar wannan al'ummatai in kuka yi imani to za a muku azaba kuma Allah tabaraka wataala ya alƙawari cewa ba zai yi azaba ba muddin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin su sannan ba zai musu azaba ba muddin ana istighfari a cikin wannan al'umma saboda haka Allah ba zai sauko da irin wannan mujiza wanda aka ba wancan al'ummatai ba wanda da zaran annabin ya wuce abun ya wuce sai dai a ba mujiza mafi girma ita ce alqur'ani wanda ba zai kushe ba har ran tashin alkiyama to har karshen duniya shine babban mujiza na sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam
وإذا أذقنا برحمة من بعد ضراء مستهم إذا مكرهم آتنا قل الله أبلغ لكم إن رسلنا يكتبون ما تمكرون
Allah tabaraka wa ta'ala ce haka fa lamarin kafirin nan yake wai za zakna nasa al-kuffaru makka rahmatan idan waɗannan kafirai na makka aka ɗanɗana musu rahama suka samu ruwan sama suka samu amfanin gona komai yayyalwa yadda suke so aka samu wannan in ba zarra bayan kuma da da suke cikin jarab wato fari da kunci da tsanani da suke ciki idan suka samu sauki bayan wannan abin da ya shafe su izahum makarun fiyatina sai kaga sun ringa istihza'i sun ringa izgilanci da gatse a cikin ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala wa takzibi sun ringa karyata Allah tabaraka wa ta'ala kullum kaya musu ya rasulullah Allahu asra'u makaran Allah tabaraka wa ta'ala shi yafi gaggawan saka sakamako akan duk wanda ya shirya wani makirci ya yi istihza'i ya izgilanci ga lamarin Allah da lamarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma inna rusulana alhafaza sani mala'ikunmu wanda suke inna alaihi inna alaikum lahafizin kiraman katibin wato waɗannan hafizun kiraman katibin din nan wato suna rubutawa duk abin da suke yi suna rubutawa yaktubuna ma tamkurun suna rubuta abin da suke magirci duk kaidin da suke shiryawa duk fa yana rubuce za ku zo kuma ku samu duk abin da kuka shirya zai zamanto makr ne da suka shirya wa kansu ba sun shirya wa Allah bane ba sun shirya manzo Allah bane sallallahu alaihi wasallam هو الذي خيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجعلنا بهم بريح طيبة وفرحوا بها وفرحوا بها جاءتها ريح عذب وجاءهم الموت وجاءهم الموت من كل مكان وظنوا أنهم وظنوا أنهم أحيط بهم فأموالهم في حياة الدين Allah tabaraka wa ta'ala
Thank
Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to yanda lamarin waɗannan mutane yake su waɗannan kafurai wato Allah tabaraka wa ta'ala huwa allazi yusawwirukum fil barri wal bahri Allah shi yake tafiyar da ku a cikin barru da baharu wato a tudu da kuma cikin ainihin teku a duk lamarin Allah shi yake tafiyar da ku hatta idza kuntum fil fulki as-sufun har lokacin da kuka kasance a cikin jirgin ruwa wato wanda yake gudana ya gudana da ku da iska birayin tayyiba ya tafiyar da ku da iska wacce take mai daɗi liyina wato iska wanda take ainihin mai sauki farihu biya sai su yi ainihin farin ciki su yi murna da halin da suke ciki jarhum rihun asifun sai wani iska kuma jihar harihun asifun sai iska wanda take mai halakarwa sai ta zo musu wa jahumul mawju sai su ga ainihin igiyar ruwa wato ya zo yana ainihin tangal-tangal za su fada cikin halaka min kulli makanin sai ga kowane yanayi sun shiga ko ta wani bangare wa zannu annahu muhida bihim har dai su tabbatar su yi yakini cewa uliku cewa sun halaka saboda yanayin da suke ciki a cikin wannan ainihin ruwa gashi suna ga jirgi igiyar ruwa ya kada suna nan kamar suna ganin suna zato za su halaka idan sun gan su ci wannan halin da'ullah mukhlisina lahu dina sai su ringa roƙon Allah tabaraka wa ta'ala suna tsarki addini cewa me suke faɗa bayan ajadina min hazi idan Allah tabaraka wa ta'ala ka tsayar da mu daga halin da muke ciki muka fito garkunan na min shakirin za mu kasance cikin masu gode maka ba za mu butulce ba ba za mu bar yin biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala ba saboda sun ga halaka suke cewa sun koma ga Allah tabaraka wa ta'ala
فلما أنجاهم إلى هم يدعون بالأرض وغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننجيكم بما كنتم تعملون a yayin da Allah tabaraka wa ta'ala falamma an jahum yayin da Allah ya tsirar da su ya fito da su suna fitowa sai ga sun fara kuma dagawa a doron kasa bin gairi haq ba tare da bin lamarin Allah tabaraka wa ta'ala ba ka gaya musu ya ku mutane inna ma bai goma la anfusikum wannan zalunci da kuke yi da ketare iyaka yana kan ku ne lianna ismuhu al ismuhu alaiha domin zunubin abin da kuke aikatawa zai dawo kan kanku ne mata'ul hayatud duniya duk wannan abin da kuke gani wani dan jin daɗin na rayuwar duniya huwa wato wannan duniya ne summa summa ilaina marji'ukum sannan makomar ku gaba daya idan kun gama wannan rayuwa ta duniya badal mauti bayan mutuwa zai dawo gurin Allah ne tabaraka wa ta'ala kowa zai koma wurin Allah ne tabaraka wa ta'ala nabbiukum bima kuntum ta'malun Allah tabaraka wa ta'ala sai ya saka muku abin da kuke aikatawa duk wanda yayi wa manajar khairan falyahmidallah duk wanda ya samu alkhairi ya gode wa Allah tabaraka wa ta'ala wa man wajada ghaira zalik fala yalum illa nafsuhu duk wanda ya samu wani wannan kuma kada ya zargi kowa sai ya zargi kansa za mu tsaya kan wannan aya saboda yanayi na lokaci za fara zikirin juma abin da wadda Allah ba mu lada abin da suka Allah gafarta mana Allah gara shi mu lafiya Allah ba mu lafiya da zaman lafiya alfarman mun ga Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin